إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yardar Allah mai tsarki da buwaya muka sake kasancewa a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu a cikin littafin Akhtaul Musallin littafi wallafar Sheikh Al-Allama Muhammad Siddiq Al-Minshawi alaihi rahmatullah karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na Uthman ibn Affana da ke nan unguwar Matsango a cikin garin Azare karamin hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na 20 daidai ga watan Safar 1448 Hijiriya wanda kuma ya zo daidai da uku ga watan Ogusta 2026 miladiya. Mun fara karatu a cikin Aqsa'ul Musallina fi salatin jama'a, kurakuran da masallata suke tafkawa a sallar jama'a. Muna cikin kuskure na farko akan tarku salatin jama'a fil masajidi. wato barin sallar jama'a a cikin masallatayya. To, ƙarƙashin wannan mun karanta har zuwa ƙarshe, amma kuma mun tashi akan wata gaba wacce ba mu gama fahimtarta ba. Daidai gabar da Malam ya ce, Kalan Nawawi, yayin da Malam yake magana akan falalar da ke cikin yin sallah tare da jama'a a masallaci, kuma ma masallacin da ya fi yawan jama'a, to ladar jam'i a wannan masallacin ya fi yawa. Masallaci mai yawar jama'a ya fi masallacin da bai da jama'a da yawa falala, saboda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, ya ba mu misali da ke nuna cewa duk lokacin da mutum ya ƙaru a cikin sahu, to duk lokacin da kuma darajar sallah da ladanta yake ƙaruwa. Don haka gwargwadon yawan ku, gwargwadon yawan lada da darajar sallah. Don haka, a daidai wannan gabar, sai Malam ya kawo maganar al'imamun Nawawi, Yahya ibn Sharaf. rahimahullahu ta'ala. To, amma an samu kuskuren karatu a wancan karatunmu da ya gabata a wannan gaba. Idan muka koma muka karanta, kalan nawawi, ina jin an ga wajen, kalan nawawi, idza sallar rajulu fi baitihi bi rafiqihi aw zawjatihi aw waladihi haza fadla al jama'ati لكنها في المسجد أفضل وحيث كان الجمع من المساجد أكثر وحيث كان الجمع من المساجد أكثر فهو أفضل ولو كان بقربه مسجد قليل الجمع إذن كنت لنا يازو ولو كان بقرية مسجد قليل الجمع هكذا أربوشي kowa a littafinsa haka ne don nuska ɗaya ce walau kana bi ƙaryatin masjidun qalilul jam'i ko kuma haka na karanta shi a zaman da ya gabata kuma na fassara shi amma sai abin ya dame ni saboda ma'anar bata fito ba wannan yasa a daren da na koma sai na shiga binciken yadda shi al'imamun nawawi ya faɗi wannan magana. Dama nan ɗan an yi ishara a ƙasa, ya yi maganar ne a cikin littafinsa, Raudatu Talibin wa Amdatul Mufti. Yana da littafi da wannan suna, Raudatu Talibin wa Umdatul Mufti. Na koma littafin na bincike wannan maganar, sai na ga an samu kuskure ne na, na bugu a wannan wajen ba haka malam ɗin ya faɗa ba walau kana bi ƙurbihi kamar yadda na karanta yanzu da na zo karanta wajen walau kana bi ƙurbihi ba bi ƙaryatin ba walau kana bi ƙurbihi masjidun qalilul jam'i to wannan shine zai fito da karatun mu same shi yadda muke yadda muke fatarsa to sai mu koma mu karanta abin da al-Imam an-Nawawi ya faɗa tare da wannan gyara idza sallar rajulu fi baitihi bi rafiqihi malam Nawawi yace idan mutum yayi sallah a gidansa da abokinsa aw zawjatihi ko shi da matarsa aw waladihi ko shi da ɗansa haza fadlal jama'ati to ya samu falalar jama'a nan haza ne haka yake ba jaza ba haza fadlal jama'ati ya samu falalar jam'i falalar sallah da jama'a gwargwadon mutanen da ya yi sallah da su lakin na hafil masjidi afdalu sai dai kuma yinta a masallaci ya fi falala kenan wanda ya yi sallar jam'i da wasu mutane a wani waje ko a gida ne ko a shago ne ko a baranda ne ko a ina ne inda sallar jam'i ne ta fi sallar mutum ɗaya falala amma idan ba a masallaci ba ne ba to kuma ta masallaci ta fi wannan falala kisa malam ya ce wanda ya salla da abokinsa ko da matarsa ko da ɗansa ya samu falalar jam'i amma fayi a masallaci ya fi falala sai ce wa haisu kanal jam'u minal masajidi aksara a duk lokacin da kuma aljam'u aksara minal masajid duk lokacin da jam'i ya fi yawaita a masallatayya duk gurin da jam'i ya fi yawaita na masallatayya fa huwa afdalu to ya fi falala e wa haifu kanal jam'u aksara a duk yadda jam'i ya fi yawan jama'a minal masajidi a masallatayya fa huwa afdalu to nan ne ya fi falala wani masallaci ne jam'insa jama'arsa ta fi yawa to nan ya fi falala ولو كان بقربه مسجد قليل الجمع koda kuwa a kusa da shi akwai wani masallaci da shi kuma jam'insa ɗan kaɗan ne to ya tafi wancan na nesa da yake da jama'a mai yawa ya fi masa falala akan ya yi jam'i a masallacin da ke kusa da shi ya lalumi yadda ya fi jama'a ya tafi ya fi falala akan na kusa da shi to wannan shine batun al-Imam an-Nawawi Allah ta'ala ya masa rahama wanda mallan ya kawo a ƙarshen waccar gaba ta mu da muka karanta a majalisin da ya gabata to wancan karatun na wancan satin daidai wannan wajen akwai kuskure a cikin sa idan masu dauka za su iya cire shi ma za su iya cire shi ba shi da amfani tunda mun gyara shi kuskure na biyu ترك السترة في الصلاة للإمام والمنفرد ترك السترة في الصلاة daga cikin kurakuran da masu sallar jama'a suke yi shine ƙyala sanya sutura a cikin sallah lil imami wal munfaridi ga liman idan jama'a ne wal munfaridi da mai sallah shi kadai kuskure ne rashin rikan sutura sutura kuma shine yar alama da ake sanyawa a gaban mai sallah wacce take kiyaye sallar mai sallah daga dukkan abin da zai cutar da ita ya rage mata albarka ko kuma ya katse mata lada ko kuma ya bata ta gaba daya idan an sanya wannan sutura to sutura ce ta hukunci Allah ya hukunta madaukakin sarki cewa duk mai sallar da ya sanya wani abu a gabansa wanda wannan abun ya kai ma'anar sutura a shari'a to duk abin da zai wuce ta bayan wannan sutura ba ta tsakaninsa da wannan sutura ba duk abin da zai wuce ta bayan wannan sutura ba zai cutar da sallarsa ba ko da ko yana ganin wannan abin abin yana kallonsa ba zai cutar da sallarsa ba ma'ana kenan idan mutum bai sanya sutura ba to akwai yiwuwar wani abu mai cutar da sallarsa ya zo ya wuce gittawarsa kuma to zai gitta darajar sallar ko ya rage mata alfarma ko ya halaka ta gaba daya malam yace wa hadhihi sunnatul wajiba la yaf'aluha mu'zamul musallin wannan sunna wacce take ta wajibi an ce mata sunna saboda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi muwazaba akanta baya sallah illa wa bayna yadayhi sutura face gaban shi akwai sutura da haka aikace sunna ce ta annabi alaihi salatu wassalam an ce mata wajibi wannan kuma saboda annabi alaihi salatu wassalam yayi umarni da rikan sutura sannan kuma har ma ya zama rashin rikanta ka iya lalata sallah da haka nan ba sunna ake nufi sunna ta hukunci ba ana nufin sunna ta shiriya wato shiriyar ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallama wacce take ta wajibi akan mu duka ta wajibi akai ko dai masu sallar jam'i ko kuma mai sallah shi kadai malam yace wannan sunna ce wacce take ta wajibi la yaf'aluha mu'zamul musallin amma sai gashi da yawa ko mafi yawan masu sallah ba sa yi bal inna minhum man la ya'rifuha wa la yasma'u biha malan yace ba ma haka ba daga cikin masallata akwai wanda bai ma san da labarinta ba la ya'rifuha bai san sutura ba wa la yasma'u biha bai ma taba jin labarinta ba وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها alhalin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance na umarni da yin sutura fa kana yaqulu ya kasance na cewa la tusalli illa ila sutura kar kai sallah sai idan kana fiskantar sutura wa hadha marwiyyun min fi'lihi sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma har ilau an rawaito daga aikinsa ira da amincin Allah sabbata gare shi fa kana idza salla fi fada'in sai ya kasance alaihi salatu wassalam idan zai yi salla a fili laysa fihi shay'un filin da babu komai na gini ko danga ko zana ko wani tudu ko dutse a wajen yastatiru bihi abin da zai yi sutura da shi idan a wajen babu wani abu da zai yi sutura da shi kamar gini da na misali ko dutse zaraza baina yadayhi harbatan sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kafa harbatan sanda baina yadayhi a gabansa sai ya kafa sanda a gabansa fa salla ilaiha wan nasu wara'ahu sai yayi salla yana mai fuskantar wannan sanda wannasu wara'ahu mutane kuma suna bayansa to wannan hadisin da malam ya kawo shi yana da kyau mu dauki wani abu a cikin sa mai muhimmanci daga cikin waɗansu wanda suke sutura nakan ga akwai masu wata fahimta ta in sun zo yin sutura ba sa sanya ta seti sai su sa ta a gefe ko gefen dama ko gefen hagu ban san ina suka samu wannan ba domin abin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana kafa sutura ne yana aje sutura ne baina yadayhi a gabansa fa salla ilaiha sai ya fiskanci wannan sutura yayin sallah sai ya fiskanci wannan sutura yayin sallah inda a ce akwai wani umarni na gefan tata ta dama ko ta hagu to da nan ne za a faɗa sai a ce kuma sai ya ɗan karkata ta kaɗan daga fiskarsa kuma sai ya ɗan kaɗa ta ta haguna ko ta dama da sai a faɗi haka amma sai aka ce fasalla ilaiha wannan ya guda maka cewa babu wani abun da aka sani ingantacce wanda yake nuna maka cewa kuskure ne fiskanta sutura a'a abin da ma ya tabbata kenan a zahiri shine fiskantar ta ake yi seti ake saka ta wa kana la yad'u shay'an yamurru bainahu wa baina sutura sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya barin wani abu ya gitta ta tsakaninsa da sutura baya bari kisa an rawaito alaihi salatu wassalam wata rana yana sallah sai akuya ta taho tana tahowa tana tahowa sai ya kalle ta da abin da muke cewa wutsiyar ido ta gefen ido haka sai ya kalli akuya tana tahowa za ta shige masa tsakaninsa da gini ira da amincin Allah tabbata gare shi sai ya rinka yin tafiya yana tafiya yana tafiya har sai da ya matsu wannan gini ya kuma matsa wannan akuya tabbata bayansa to kamar haka ne annabi alaihi salatu wassalam baya barin mai wucewa ta gabansa wata rana ma an rawaito shedan ne yazo zai wuce ta gabansa alaihi salatu wassalam gittawa da zai yi sai ya shaƙe shi shedan ya so ya tsallaka ta gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana sallah tsakaninsa da gini don haka sai ya shaƙe shi ya shaƙe shi ya hana shi ya shaƙe shi ya hana shi sai bayan ita da sallah yake ba da labari suka ce ya ma'aikin Allah mun ga kayi wani aiki kuma mun ga danshi a hannunka sai ce miyau ɗin shaiɗan ne a hannuna kama shi na yi na hana shi wucewa ya so ya gitta ta gabanmu muna sallah ya ce in ban da gudun kar na shiga cikin hurumin annabin Allah Sulaimanu ba da na ɗaure shi ma gari in ya waye ya yi sha gari ya abinan ya waye ido yana ganin ido yara su yi talakatarsa suna wasa da shi amma na haka zan zo da wani ikon Allah wanda ya kama da irin mulkin annabi Sulaiman. Shi yasa annabi alaihi salatu wassalam yake cewa idan ɗayanku yana sallah zuwa ga sutura, to kada ya bari wani ya wuce ya gitta ta gabansa. Eh, idan kuma wani ya zo gittawa ta gabansa, to ya hana shi daidai yadda zai iya, falyam na'ahu mastata'a, ya hana shi iya yadda zai iya fa in aba falyuqatilhu fa inna ma huwa shaytan idan ya ki hannuwa to ya yaƙe shi shaydan ne don haka a aikace da kuma a ambace annabi alaihi salatu wassalam bai yadda da gittawa ta gaban mai sallah tsakaninsa da sutura ba shine wa kana la yad'u shay'an yamurru bainahu wa baina sutura ya kasance baya barin wani abu ya wuce tsakaninsa da kuma da suturarsa wa qala ibn hani malam yace ibn hani yace ibn hani shine ishaq ibn ibrahim ibn hani al-thaqafi ishaq ibn ibrahima ibn hani al-thaqafi al-majrin imam ahmad ibn hanbal ibnu hani ya ce ra'ani abu abdullahi yana nufin imamu ahmad imamu ahmad shi ake cewa abu in an saki lafazin abu abdullahi a littattafan fiqhu ko a littattafan usulul fiqhi to galibi ana nufin Imam Ahmad ibn Hanbal shine Abu Abdullahi ra'ani Abu Abdullahi wato Imam Ahmad Abu Abdullahi ya ganni yauman wata rana wa ana usalli ina yin sallah walaisa baina yadayya sutura a gabana babu sutura wa kuntu ma'ahu fil masjidil jami' kuma na kasance tare da shi a masallacin mu na sallar jama'a ko masallacin mu na juma'a fa qala li sai yace da ni istatir bi shay'in ka nemi wani abu kai sutura da shi fastatartu bi rahlin daga nan sai ya zama ina yin sutura ko sai ne sutura bi rahalin da siddin raƙumi rahal shine siddi amma ba gaba ɗayan siddin ne ake suturar da shi ba siddi bayansa yana da wata, wata majingina haka wurin da yake tokaran baya ta bayansa to wannan tsayin wannan abun to ya kai sutura don aka gindaya siddin a tsaye to sai a kalli wannan abu ko a kwance sai a seta wannan abu sai ya zama shine shine kwatankwacin abin da zai zama sutura وقد ذهب الى القول بوجوب سترة ابن حزم في المحلى ما لا ابن حزم a cikin littafinsa al-muhalla ya tafi zuwa ga wajibcin sanya sutura wa shaukani fi sailil jarrar haka al'imamu shaukani cikin littafinsa a sailul jarrar sai dai idan aka ce al'imamu shaukani da yawa hankalinsu yakan tafi nailul autar in ba don malin ya faɗi littafi ba galibin an ce al'imamu shaukani to za ka tafi ne zuwa ga nailul autar saboda ya fi shahara daga cikin littafin al'imamu shaukani kuma an fi danganta masa maganganu a cikin littafin Nailul Autar, to amma yana da littafi Asailul Jarrar shi kuma zube ne na fiqhu rahimahullahu ta'ala. Wal albani fi sifatu salatin Nabi sallama sannan haka albani shi ma ya tafi akan ra'ayin wajabcin rikan sutura a cikin littafinsa sifatu salah wa mimma yu'akkidu wujubaha mala yace daga cikin abin da yake karfafa wajibcin sutura annaha sababun shar'iyyun bi adami butlani salah sababi ce na shari'a wanda yake hana bacin sallah bi mururil mar'atil baliga da wucewar mace mai balagaggiya wal himari ko wucewar jaki wal kalbil aswadi ko kuma bakin kare kamar yadda ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce waɗannan abubuwa guda uku suna tsinka sallah ko dai mace wacce take haila ma'ana ta kai ta haila mace baliga ko kuma jaki ko kuma bakin kare ɗaya cikin abu ukun nan in suka gitta ta gaba mai sallah sun halaka masa sallah cat sun yanka ta sun yanka ta na uku Eh shi ne, daga cikin abin da yake ƙarfafa wajabcin sutura, annaha sababin shari'i, sutura sababi ne na shari'a, bi adami batulani sala, wanda yake hana ɓacin sallah, sababi ne wanda yake hana ɓacin sallah da gittawar waɗannan abubuwan guda uku. Eh. kuskure na uku maddul habli wal khatti fi sutura ko maddul habli wal khattu fi as-sutura daga cikin kurakurai akwai shimfiɗa igiya shine maddul habli shimfiɗa igiya wal khattu da kuma jallayi fi suturati a sutura kuskure da yin sutura ya zo sai ya shimfiɗa igiya kawai ko ya ɗauki wani kara sai ya kwantar da shi ko kuma ya sa yatsa ya ja layi to wannan kuskure ne i'taqada kathirun minan nas malam yace da yawa daga cikin mutane sun kuduri anal khatta ala al-ardi cewa jallayi a ƙasa wal habli wal habla da kuma sanya igiya wa wad'ul qalami da ajiye biro ko pencil ko wani alƙalami na rubutu a gaban mai sallah wa maddu ba'dil akmisha da kuma shimfida wato wani wani tsumma wani yadi ko wani tsumma ko rawanin kansa ya cire shi sai ya shimfida shi ya gindaya shi eh ko rigarsa ya gindaya ta ko wani mayafi ya gindaya shi eh shine da kuma gindaya wani wani wani wani tsumma yujzi'u fi sutura da yawa a zatansu wannan yana isarwa a sutura malam yace wa yastadilluna wa yastadilluna bima yurwa anhu sallallahu alaihi wasallama annahu qala kuma suna kafa dalili da abin da aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace idza salla ahadukum idan ɗayan ku zai yi sallah falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an to ya sanya wani abu ta gabansa ya sanya wani abu saitin fiska tasa fa in lam yajid shay'an in bai samu wani abu ba da zai ajiye gaban fiskarsa falyansib asan to ya kafa sanda fa in lam yakun min asan idan kuma bai samu sanda ba falyakhutta khattan to ya ja layi alhadith zuwa ƙarshen hadisi mala yace wa huwa hadithun da'ifun da'afahu malikun ya ce wannan hadisi ne mai rauni imamu darul hijira malik ibn anas alaihi rahmatullah shi ma ya tafi akan wannan hadisin bai inganta ba ba wani zancen jallayi wa daru qutani haka na daru qutani imamu daru qutani shi ma ya tafi akan rashin ingancin wannan hadisi wa ibn hajar haka nan ibn hajar al-asqalani shi ma ya tafi akan rashin ingancin wannan hadisi wa fihi tirabun wa jahala malai ce kuma hadisin dama yana tare da ittirabi ittirabi kuma shine kolokolo ittirabi rashin kan gado eh nan a ce kaza can a ce kaza can a ce kaza kuma duka masu kace kace nace din dukkan su gaba ɗaya masu rauni ne raunana ne don haka kame kame yayi yawa a ciki ana samun irin wannan kolokolo da kame kame a cikin hadisi ana samu a isnadi ana samu a matan abinda ake cewa ittirabi hadisi in ya shiga cikin wannan uku to babu ko shakka ya shiga uku malamai ba sa barin sa shine wa fihi tirabun hadisin akwai kame kame kon gaba kon baya da tuka da warwara a cikin sa wajahala sannan kuma cikin marawaita hadisin ma akwai waɗanda aka jahilta ba ba, ba a san su ba wa hadihu sallallahu alaihi wasallama malam yace shiriyar dai annabi sallallahu alaihi wasallama an ta kuna suturatu shay'an muntasaban suturan nan ta zama wani abu ne tsayayye yawwa ya zama wani abu ne tsayayye ko kafaffe ba shimfiɗaɗɗe ba intisab an gane yawwa shin wannan kafawa ko tsayarwa ba i'tirazi ba ba kwantarwa ba shimfiɗawa ba ko jallaye wala ya kunu aƙalla min mu'akkaratin rahali sannan kuma wala ya kunu aƙalla min mu'akkaratin rahali kuma sannan suturar kar ta zama ƙasa da ƙarshen siddin raƙumi mu'akkaratin rahal shine ƙarshen siddin raƙumi da na muku bayani ɗazu bayan da ake jingina da shi to kar ya zama ƙasa da shi wajen tsayi eh liqaulihi saboda faɗin ma'aiki alaihi salatu wassalam, "Iza wa za'a ahadukun bai ne yadaihi, misla mu'akhiratin rahali, idan ɗayanku ya sanya a gabansa kwatankwacin wato bayan siddin raƙumi, wahiyar udun ladifi akhirin rahali a cikin baka, aka ce shi ne sanda wanda yake bayan siddin raƙumi. idan mutum ya sanya abin da ya kai wannan tsayi falyusalli to ya sallarsa wala yubali man marra wara a zalika kar ya damu da duk wanda ya wuce ta bayan nan eh ba abin da ya dame shi da duk mai wucewa ko kofa ce an gane don wata rana muna sallah a wata makaranta lokacin ina malamin makaranta muna sallar la'asar to akwai kofo an kawo mana kofofi kofofi ko ko kofofi in ka ce kofas ai turanci ne ko ko kofofuna kawo mana kofas wato ɗan hidima wa ƙasa ɗan hidima wa ƙasa an kawo mana suto daga ciki akwai mata to muna sallah wurin da muke sallah wato gaban mukan sa wani ginin class ne a gaba sai mai shimfiɗinmu sai a shimfiɗawa liman yana kallon ginin class to ita kuma muna mun fara sallah kenan kawai ko sai ta taho da wannan tumburɗin nasu da shimi da siket da riga a cibiya zo za ta wuce ta tsakanin sallayar liman da wannan gini. Eh, sallayar liman da wannan gini. To, aka ɗanyi artabu dai, ba a bacce ta wuce ba, wani a cikinmu ya katse sallar, ya katse sallarsa, ya mata magana. Eh, dole ya katse sallarsa ya tsaya ya mata magana. kafin ta wuce ɗin. To Allah ya sa, amma tana dab da za ta wuce don ba a taɓa tsammanin cewa za ta yi wannan rashin hankalin ba. To Allah ya taimake mu dai ta fahimta, ta juya ta canza hanya, to aka ci gaba da sallar shi kuma ya cika to abin da da ya watsar da abin nan. To bai yiwuwa, amma idan ta bayan sutura ne, to duk abin annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yadurruhu man marra baina zalika ko wara'a zalika la yadurruhu man marra wara'a zalika duk abin da ya wuce ta bayan sutura ba zai cutar da shi ba shi yasa nace ko wannan matar ce eh da wannan shigar tata ta wuce ba zai cutar da sallar ba inda ta bayan sutura ne wa ahlul ilmi yarawna anna ta'khir al-bayani an waqti al-hajati la yajuzu malamai suna ganin cewa jinkirin bayani ga barin lokacin da ake bukata bai halatta ba wannan ka'ida ce ta malamin usul ta'khirul bayani an waqtil haja la yajuz jinkirin bayani lokacin da ake bukatarsa a shari'a bai halatta ba ba ana nufin ga kowa ba eh ba ana nufin ga kowa ba kai sai kaga dama kai bayani amma a shari'a bai halatta ba idan Allah maɗaukakin sarki zai yi magana, to abin da ya faɗa ɗin nan shi ne in na umarni ne, to abin da ake bukata ku da shi kenan, in na hani ne abin da aka hane ku kenan. Inda a ce akwai wani ƙarin bayani, to da an yi a wajen. Idan ku wani bayani ya biyo baya, bayan kwana uku, ko bayan wata ɗaya ko bayan shekara ɗaya to abin da kuka yi tsakanin bayanin farko da wannan bayanin na biyu shi ma yardar Allah ne domin da Allah ya ga damar ya canza bayanin da duk tun san da ya yi shi zai yi shi da canjinsa to duk abin da kuma Allah ya faɗa kuma ba wani bayani da ya biyo baya da aka yi masa daɗi ko aka yi masa ragi ko aka canza masa launi to yana nan a yadda yake domin inda kuna bukatar a muku wani ƙarin bayani da a wajen za a yi. Misali, ɗazun nan, na muku wani karatu, da annabi sallallahu Alaihi wasallama da aka rawaito cewa ya kasance idan yana sallah, ko? Ya kasance idan yana sallah a fili sarari da babu wani abu kamar gini ko dutse a gabansa. to yana ainihin wato yana kafa sanda a gabansa falyusalli ilaiha sai yayi sallah yana fiskantarta ko anan sai na tsaya na ce muku wannan yana gwada cewa annabi alaihi salatu wassalam yana setin sutura ne ba a dame yake ajiye ta ko hagu ba kana ce muku ko to idan wani yazo yace mana a dama ake ajiyewa ko a hagu ake ajiyewa sai mu ce to ai da anan ne ya kamata a wannan bayanin kuma ba a yi ba kuma baya halatta a shari'a a dinkirin bayani tun da lokacin da ake bayani lokacin ake bukatarsa. Kun gane wani ƙa'ida? Ƙa'ida ta mai muhimmanci ga wadda ya fahimce ta. Da yawa daga cikin abubuwan da ‘yan bidiya suke sokowa yana daga cikin abin da suka rasa na ilimi. Ilimin usulu inda a ce ‘yan bidiya sun yi zurfi a ilimin usulu sun san ilimin usulu sosai. To da duk abubuwa da yawa da suke na bidiya ba za su yi ba. Saboda abubuwa da yawa sun saba wa ƙawa'id da usul na shari'a. an gane ko shi sa a baya malamai an yi yan bid'a amma ba irin wayannan bid'o'in ba eh bid'ar malamai ta baya bid'a ce ta ta shubuha ta ilimi i'tiqadi ne da kuma shubuha ta ilimi wanda ko dai wani dalili suka yi la'akari da shi ko suka saka hankali a cikin dalilin ko na mai kama da haka amma bid'o'i irin na yanzu bid'o'i ne zaka samu da yawa bid'o'i ne kawai na tashi faɗi ba ilimi ne yazo da su ba ba ilimi ne yazo da su ba ba shubha ce ta zo da su ba kawai bindiga daɗi ne so ƙaramin ilimi idan mutum yana da shi na waɗansu mabade na ilimin shari'a ba zai aikata wasu abubuwan ba ba zai aikata ba to baya halatta jinkirin shari'a ta yi jinkirin bayani lokacin da wato al'umma suke da bukatar wannan bayani ba a jinkiri idan akwai bayani za a muku in ba a muku to ba bukatar ba babu shi ne gani والنبي صلى الله عليه وسلم إنما سئل عما يجزئ annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi kadai fa an tambaye shi ne dangane da abin da zai isar na sutura falau kana yujzi'u aqallu min zalika da a ce kasa da haka na isarwa lama jaza an yu'akhirahu an waqti su'al to da bai kamace shi ya jinkirin bayani lokacin da aka tambaye shi ba domin tambayansa aka yi menene zai wadatar na sutura sai ce idan mutum ya sanya gwargwadon bayan siddi to sai ya sallarsa tambayarsa fa ka yi bada amsa to inda a ce ƙasa da bayan siddi zai iya yi a wajen zai yi bayani ai kuma bai yi bayani ba don haka duk wanda ya zo da ƙasa da bayan siddi to bai yi daidai bai zo da abin da zai isar ba don an tambaya an ba da amsa to wannan gaba mun fahimci cewa kwancaccen abu baya sutura kwancaccen abu baya sutura sai tsayayye tsayayyen kuma wadda tsayinsa ya kai bayan siddi bayan siddin kuma na raƙumi ba irin namu na dawaki yanzu ba eh bayan siddi na doki ne yanzu ba shine irin bayan siddi na rakumi na wancan lokacin ba shi yasa wasu malaman fiqh za ga suna kamanta shi da zira'i suna kamanta bayan siddi da zira'i wato abin da tsawon sa ya kai zira'in hannu suna kamanta kaurin sa da mashi suka ce kaurin sa kuma ya kai sandan mashi shikenan so ko da zira'in ne ba a ɗauko tsinken kwakwa a ce za a kafa kaurinsa ya kai sandan mashi tsayinsa ya kai zira'i tunda mu a yanzu babu siddin raƙumin mu yanzu ba mu da siddin raƙumin raƙuman ga sunan ba na siddi ba ne ba kuskure na hudu tarku saffil awwal daga cikin kurakuran da ake tafkawa akwai tarku saffil awwal barin sahun farko da gangan a sallar jama'a mutum da gangan ya bar sahun farko to wannan kuskure ne akwai waɗanda za ka ga ‘yan ra'ayi sai ga mutum ya zo masallaci saboda tsabar ra'ayi wai shi ba shiga sahun farko sai ya zauna a baya in an tada sallah ma sai ya tada sallarsa a wani sahu da ya ga dama ya zaɓa ko ce shi baya son barin jikin windo sai je ya tada sallarsa a jikin windo ko baya son barin jikin kofa ko kuma ya sa caji shi ba zai nesa da wayarsa ba sai ya kabbara sa kawai yadda wayarsa take dan gadara mai da masallaci tamkar gidajensu na kwana yakhtalifu kathiru min al-musallin an as-salati fi as-saff al-awwal da yawa daga cikin yatakhallafu kathiru min al-musallina an as-salati fi as-saff al-awwal da yawa daga cikin masallata suna barin yin sallah fi as-saff al-awwal a sahu na farko وقد يكون هذا المتأخر عن الصف من أول الناس قدوما إلى المسجد kuma tayu wannan mai jinkirin da bai shiga sahun farkon ba tayu yana daga cikin na farko farkon mutane zuwa masallaci ba wai makara yayi ba yana daga cikin na farko farkon zuwa masallaci ya shigo sahun gaba bai cika ba amma sai je na filasta wani wuri daban har sahun gaban ya cika ko kuma ma sahun gaban bai cika ba a cikata da sallah amma ya ƙi zuwa ya zo ya shiga kuma yana daga cikin 'yan farko-farkon shigowa masallaci yana yiwuwa yana faruwa waƙad hadda a cikin baka harraba wa hatsa annabiyu sallallahu alaihi wasallama annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya kwaɗaitar ala salati fi saffil awwal akan yin sallah a sahun farko sai malaika hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu kala kala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu ay yaqtadi'u alaihi lastahamu annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal da mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah wasaffil awwal da sahun farko ma'ana abin da ke cikin kiran sallah abin da ke cikin ladan da kiran ladan da mutum zai samu idan kiran sallah ya same shi a masallaci a ce mutum kiran sallah ya same shi a masallaci da mutane sun san ladan da ke cikin wannan wannan hanzarin wannan gaggawar wannan maza-mazan wasaffil awwal da mutane sun san ladan da ke cikin tsayuwa da yin sallah a sahun farko thumma lam yajidu sannan suka san ba za su samu wannan damar ba illa an yastahimu sai sun yi ƙuri'a kafin samu wannan ayyaka tari'u sai sun yi wato ƙuri'a kafin su samu lastahamu to da sun yi ƙuri'a eh inda a ce mutum ya samu damar da zai iso da wuri ko ya samu damar da zai shiga safin gaba a ce sai an yi ƙuri'a ba kowa ne za a bar shi ya shiga ba to da sun shiga cikin wannan gasa ta ƙuri'a don su samu dama su wuce amma ba ƙuri'ar ba komai masallaci yana buɗe gate yana buɗe komai a buɗe ba a hana ka komai ba amma baka zo ba wa qala sallallahu alaihi wasallam muhaddiran min at-ta'akhkhur annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana mai gargadi daga jinkirin zuwa masallaci yace la yazalu qaumun yata'akhkharuna mutane ba za su gushe ba suna jinkirtawa nan at-ta'akhkhur ya haɗa da jinkiri na zuwa masallaci da jinkirin shiga sahu da jinkirin ma mutum yana mai da kansa baya a komai duk wani aikin alheri a ce mutum yana baya baya shine at-ta'akku annabi alaihi salam ce la yazalu qaumun yata'akharuna mutane ba za su gushe ba suna baya baya hatta yu'akhirahumullahu har sai Allah ya bar su a baya ka gani mutum a masallaci ya ƙi shiga sahun gaba ya ƙi shiga sahu na biyu ya zaɓa wa kansa baya a aikin alheri ana ba da dubu-dubu ya zaɓa wa kansa jaka ɗari biyu ana ba da ɗari biyu ya zaɓa wa kansa hamsin in an tashi an duba ƙwaryar taimakon babu ƙasa da hamsin kuma yana cikin ‘yan hamsin hakan daga jaka sai ɗari sai ɗari biyar babu naira ashirin babu naira goma sai ‘yan hamsin hamsin su ne su ne mafi ƙarancin abin da aka sa shi kuma yana cikin yan hamsin hamsin kaga ya zama kura baya kenan to duk wani aikin alheri idan za a yi to yi ƙoƙari kaga ka cewa kana gaba gaba yi ƙoƙari kaga cewa kana sahun gaba wannan shine target ɗin sabiquna sabiqun ula'ikal muqarrabun amma idan mutum ya zama kullum komai yana baya yana baya yana baya ba zai gushe ba har sai Allah ya rubuta cikin ƴan baya idan Allah ya rubuta cikin ƴan baya kuma to shikenan haka zai samu kansa ko a kiyama shine kurar baya wa yazdadu al-amru fi hukmihi indama yata'akkaru 'an as-saff al-awwal ahli al-ilm malam yace wa yazdadu al-amru fi hukmihi al-amarin yana ƙara girma a hukunci na ƙin sahun farko indama ya ta'akkaru an saffil awwali ahlul ilmi lokacin da masu ilimi suka zama su ne suke jinkirin sahun farko to hukuncin zai ƙara muni idan laifi ne to idan aka ce malamai ne suke aikatawa to laifin ya fi muni fa'iza nazarta وجدت أن عامة من يقفون في الصف الأول من عوام الناس ما لن يتي إذن دا ذاك سائدو كزر إدو وجدت ذاك سامو أن عامة من يقفون ذاك سامو mafi yawancin waɗanda suke tsayuwa fi saffil awwali a sahun farko min awamin nasi suna daga cikin gamagarin mutane farar hula ne wa malla yantamuna ila ilmi bihal waɗanda ba sa jinginuwa zuwa ga ilimi ta kowane hali zaka samu sune sahun gaba eh in ka je masallatayya sai ka samu mai sai ka samu ƴan sahun gaba mutane ne masu ibada amma ba a danganta musu ilimi ba su ne malaman masallaci ba ba su ne malaman anguwa ba ba su ne masu fatawa ba ba su ne ba su ne ba su ne ba a danganta musu ilimi sai dai nutsuwa da son sallah su suke ci suka sahun gaba amma sai ka samu masu ilimin su kuma suna sahun baya to malam yace abin ya fi muni dan aka ce masu ilimi ne suke nisanta sahun gaba suke barin waɗanda ba su ne suke da ilimi ba su kuma suke suke suke kusantar sahun gaba. Wa ƙala sallallahu Alaihi wasallama murarriban li ahli ilmi, annabi sallallahu sallama ya ce, yana mai kwaɗaitar da masu ilimi, ya ce, liyalini minkum ulul ahlami, ai ashabul uqulil mutamayyiza wannuha ai ashabul ilmi was sabaqi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum a wannan hadisi annabi salama yace liyalini minkum ulul ahlami wan nuha liyalini minkum yace daga cikin ku ulul ahlami ai ashabul uqulil mutamayyiza waɗanda suke da hankali wanda yayi fice baligai waɗanda suka balaga suka samu cikar hankali wan nuha ai ashabul ilmi was sabaqi waɗanda su kuma suke da ilimi suke da ilimi da tserewa mutane su zama sun biyo bayana liyali liyali ni minkum daga cikinku su biyo bayana suwa ulul ahlami balagan cikinku wannuha masu hankalin cikinku masu ilimin cikinku me su biyo bayana annabi alaihi salatu wasallam ya ce idan na tsaya sallah ya zama waɗanda za su tsaya a bayana a cikin ku su ne cikakkun ku ta fiskar hankali da ilimi thumma alladhina yalunahum sannan su ma sai waɗanda suke biye da su thumma alladhina yalunahum sannan waɗanda ke biye da su wala taqtalifu fa taqtalifu qulubukum kar ku yi saɓani sai zukatanku su saɓa. Wannan hadisin yana gwada mana cewa, duk sanda aka zo masallaci za a yi sallah, to waɗanda suke sahun gaba su zama zaɓaɓɓu ta fiskar ilimi da hankali. Sahun gaban ma musamman waɗanda suke bayan liman. su zama sun fi cika wannan sufar wadda suke bayan liman kuma mafi ƙarancinsu mutum uku ne mafi ƙarancinsu mutum uku ne mutum na farko wanda yake setin liman wanda shi ne na'ibi wanda yake maye gurbin liman wanda kuma yake kan shirin kota kwana ko da a wannan sallar shi ne wanda yake setin liman sannan sai wanda yake daman liman shi ne wanda yake dama da wanda yake setin liman sannan sai wanda yake hagun liman shi ne wanda yake hagu da wanda yake setin liman waɗannan guda uku to wata tawaga ce wacce wannan siffar ta fi cika a kanta ga cikar hankali ga kuma ilimin alkur'ani da kuma ilimin sallah banda yara da basu balaga ba banda kuma wawaye balle taɓaɓɓu sannan banda waɗanda suke ba su da kamala wanda bai shigo da tufafi irin wanda za a iya tura shi limanci ba to kada tsaya irin wannan wajen akwai kayan da in ka zo da su masallaci aka ce bismillah yanzu kamar wannan masallacin firgegen masallacin na juma'a da haka za ka ce ga ta mala bismillah ba hula a kanka ba irin na kani na dinnan sai aka ce bismillah arama ai ko kai araman ne zaka ce ya ce wani bismillah ko ka ce a baka aran hula zaka ji kunyar wannan kayan a ce ka wuce ka ja mutane sallah a katafa da masallaci irin wannan ba dai rumfar kasuwa ba ba tasha ba to idan ka san in an tura ka zaka noke saboda kana jin kunyar shigarka to kar ka tsaya a wannan wajen masu hakkin tsayawa su ne waɗanda suke da kamala ba an ce baka da kamala kana da shi kai ma kana da kamala babu laifi eh kana da kamala babu laifi amma yanzu an zo ana maganar sallah ne idan ta kwaɓe kai za ka wuce ka ci gaba kuma cikin mamu akwai masu zafin kai akwai wanda in yi haka yaga kai ne kake jan sallah tafiya zai akwai masu zafin kai akwai wanda in dai yaga mai jan sallah wani ko hula ne yaga mai jan sallah ba juya zai tafa ba ba zai bi sallar ba ina dai ya samu wannan wannan aqidarta rashin hula baya hana karban sallah shirt ko t-shirt baya hana karban sallah eh baya hana karban sallah kasashen da da, ba, mu ba al'adunmu suka bambanta da su akwai kasashen da zaka samu limamin ma dama shirt ce da wando wani ma da coat ba hula dama hula wa ake magana hula kuma shine limamin juma'a zai zo ya hau da zanzaransa shirt da wando da necktie ba hula ya musu hudu ba kuma a wuce a yi sallah haka kayansu yake wata ƙasar kuma ka same shi da riga ce haka riga ce haka da zani zai ɗaura zani kuma babu hula a kansa shi ne limamu juma ana afa kallahu a karamakallahu ana gaishe shi al'adarsu ce haka to kaga kamala ce ta al'ada ba wai ta shari'a ba matsayinka na namiji shi namiji da zaran ya rufe cibiyarsa ya rufe gwiwarsa zai iya sallah amma da ana magana cewa muna ƙasar Hausa Fulani waye liman a riga a ƙasar Hausa Fulani to shine don haka annabi alaihi salatu wassalam yace waɗanda suke masu mafarki mana baligai da suka kai mafarki wannuha masu hankali liyalini to su zama sune a bayana minkum daga cikin ku zama su ne a bayana. To haka za a samu, sannan su ma bayansu, sannan bayansu, sannan bayansu. E, saboda wannan sahun yana da matuƙar muhimmanci fa. Yana da matuƙar muhimmanci. Shi sa sahu da zai yi nisa, nisan da ba a jin liman ba a ganin liman, matuƙar sahu, sahun ne ya kai wannan wajen. to waɗanda ba sa jin liman ba sa ganin liman za su yi amfani da sahun gabansu ne ya kake gani in ma'aukata ne ya kake gani in masu shashaye ne waɗanda ba sa jin liman ba sa ganin liman su yi amfani da sahun da ke gabansu yana da cin ma'anar liyali ne min kumkulul ahlami wa nuha na haka kawai in kun ga sahu ya yi ruku'u ku yi ruku'u in ya ɗago ku ɗago su ma suna amfani da na gabansu ne su ma suna amfani da na gabansu ne da haka har waɗanda su kuma su ne suke ɗan jin wani abu duk sauran na bayan kawai na gabansu suke kallo kuma ta iya yiwuwa lokacin da liman ɗin ya ce sami Allahu liman hamidahu kafin ku ku ɗago yana sujada saboda kafin saƙon ya kai muku amma duk da haka tare ake sallah ba matsala lokacin da yayi sallama lokacin da za ku yi sallama ta yi wuni mamunku har ya juyo ma yana yana yana yana azkar sannan kuka yi sallama ba ku tare ake inda sahun gaban ku kuke bi shi kuma shi ma sako bai iso shi ba shi sa shari'a in kai yadda take ka fita amma in ka ki yadda take ka shiga eh sosai kamar masu ganin wata da azumi yanzu wannan watan ace ace jiya ya kama tsakani da ace yau ya kama tsakani da Allah ai wannan watan da gani ba ba fa da gani bane an ganshi jiya haka muka yi da wani jiya ce haba yanzu wannan watan ma malam ana ganin ran da aka ce shine ɗaya ga wata hmm? muna kana ganin watan ka san yayi kwana biyu nace to ka ganshi ne a to amma dai ai da nace ba fa da gani bane ba fa da gani bane abinda shari'a ta ce in an gani in wani abu ya lullube shi haka shari'a ta ce in wani abu ya lullube shi ta yiwu yana nuna ba wani abu ya rufe ku gani ba ko hadari ko wani duhu ko wani waye hana ba ku gani ba to shikenan ba ku gani ba yana nan din amma ba ku gani ba sai washe gari ku ganshi to baka cewa kai wannan da gani ya kwan biyu ba ruwanka haka shari'a ta ce limamin naka da kake bi yana da alwala ne ka sani ne ko ka sallah azhar da kake musu kana tabbacin ya karanta Fatiha ka san ba haka ba a to shira in tace ayi haka to haka ake kar ka kawo hankalinka kace kai gaskiya ba za ka natsu ba in bai zama haka wani yace mun wai shi baya tsarki da dutse ce ka mutum ya sa dutse ya goge fitsari ina ai abu bai yiwu ba ai ba zai ina ruwanka to aka ce kai aka ce ka goge da dutse uku in ka goge dutse ɗaya ka jefar ka goge da biyu ka jefar da na uku ka jefar sawan danka amma ka zo kana leƙawa kana matsawa kana ganin an ya na ruwanka na ruwanka ba aka ce kai haka aka ce kai aka ce ka goge ka goge kar ka zo kana cewa yanzu haka sai na tashi ya biyo a yanzu haka da sauran danshi a wajen na ruwanka aka ce ka sa dutse guda uku ka goge shikenan ka sa dutse guda uku ka goge na ruwanka da sauran ka yi abin da shari'a ta ce shine ka bi Allah ka bi annabi amma in ka ce sai hankalinka za ka sa a cikin hidimar shari'a ka rinka shan wahala kenan wallahi ba za ka warke ba kuma wa an qais ibn ab wa an qais ibn abadin qala daga qais ibn abad yace baina ana fil masjid fi saff al muqaddam wata rana ina masallaci a sahun gaba, kwatsam ya ji buzuni rajulun min khalfi jabzatan fanahani katsau sai wani mutumi ya ji buzuni haka ya zo daidai ne amma maimakon ya ji zubuni ya ji zubuni maimakon a gabatar da zalun akan ba'un sai a gabatar da ba'un akan zalun a riwayar haka ne wannan ba kuskuren bugu ba ne haka ne ta tsawo sai wani mutumi ya fizge ni duk ma'anarsa ɗaya da ya bujuzu da kuma da da ya jibuzu da kuma ya jizubu ya jibuzu sai ya jizubu duk ma'anarsa ɗaya sai kawai wani mutumi sai ya fizge ni min khalfi ta bayana jabzatan ko jazbatan sai ya fizge ni fizga fanahani sai ya maida ni baya wa kama makami sai ya tsaya a gurbina fa wallahi ma aqaltu salati yace na rantse gaba ɗaya ma sallar ban tsaya na fahimce ta ba dan ɓatin rai da bakin ciki yana sahun gaba ne kawai ya ji an ja shi kawai an fizge shi an maida shi baya kawai ya ga mutumin ya wuce gaba kawai ya ce raina ya ɓaci gaba ɗaya sallar ma ban hankalci abin da na yi ba. Falon man sarrafa, ya ce yayin da aka idar da sallah wannan mutumin ya juyo, idza huwa Ubayy ibn Ka'ab sai naga Ubayy ibn Ka'ab ne sahabi. Fakala sai yace ya fata, yace ka ga ɗan samari, la yasu'uka Allahu kar Allah ya bakanta maka rai. Inna hadha ahadun minan nabi sallama ilaina anna liyahu wannan alkawari ne da kiraye na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa mu jibince shi. Gurbinmu ne ka zo ka hau ɗan samari, ina ga yaro ne irin masu taje kan nan, e, ya zo ya shige gaba, babu, bai dace da wajen ba, shi kuma yana ganin sai ga ba irin wurinsu ba ne, annabi Alaihi ya ce da mu, ya ce da mu mu ne masu mai, shi kuma ya zo ga tozo aka ga aski ta gefe haka ya kake gani irin wannan a sahun gaba jansa za a yi mana ba za a kore shi a masallaci ba amma za a ja shi ba wurin sa bane ai sai tanan za ka dan gyara baba an gane ko sai ce kar Allah madaukakin sarki kar Allah madaukakin sarki ya bakanta maka Allah baya bada haushi tunda Allah da annabi suka ce me haka in mun yi abin da Allah yayi karka ce mun baka haushi haka Allah ya ce ayi thumma istaqbala alqiblata sannan ya fuskanci alqibla fa qala sai yace halaka ahlul aqdi wa rabbil ka'bati ubay ibn ka'ab yace halaka ahlul aqdi wa rabbil ka'bati lalle ahlul aqdi masu lamari a hannunsu masu kulla kullawa da warewa sun halaka wa rabbil ka'bati na rantse da Ubangijin Ka'aba. Kun ga nan, wa rabbil Ka'abati, lallai in ka san za ka ɓata karatu, ka yi wasali yanzu nan ka sa masa shadda da kisra. Wa rabbil Ka'abati rantsuwa ce. Domin idan kai kuskure ka ce wa rabbul Ka'abati, ka ɓata karatu, ka yi dameji wa karatu. Domin ka ce, halaka ahlul aqdi masu hakkin kuncewa da ƙullawa su ne ahlul aqdi waɗanda suke da hakkin naɗa shugabanni ko waɗanda suke da hakkin ba da umarni a gari ko hanawa masu gari kenan ko ya ce sun halaka don aka ce wa rabbil ka'abati in aka yi zomma kaga kenan an haɗa hada Allah kenan don haka wa rabbil ka'abati rantsuwa ce na rantse da ubangijin ka'aba masu gari sun halaka talasan sai da ya faɗa hassa uku sun makala sannan sai ya ce wallahi ma alaihim asa kuma wallahi ni ba ma takaicina a kansu ba takaicina ba a kan masu gari ba walakin asa alaman adallu sai dai takaicina a kan waɗanda suka ɓatar waɗanda suka halakar an bar gari yara babu hankali an bar gari yara babu ilimi an bar gari yara babu aikin yi in ka ji takaicin shugabanni da sakacinsu to wanda za ka fi jin takaici shine wanda aka zalunta ba a kiyaye masa hankalinsa ba ba a sama masa abun yi ba ba a wadata shi da ilimi ba wannan yafi abin takaici qultu ya aba yaqub qais yace ya aba yaqub wato na nufin ubay ibn ka'ab ya ubay ma ta'ani bi ahli al-aqdi suwa kake nufi da ahlul aqdi qala sai yace al-umara masu gari su yake nufi da cewa sun halaka amma ba su ne bakin cikin ba bakin ciki su ne waɗanda aka aka aka aka aka batar da su ko aka bar su suka bata ba a kula da su ba to wannan shine ƙarshen darasin mu ne yau tare da ƙarin lokaci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da kuma nayi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana baki daya wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أصبحك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين wannan mai tambaya yana cewa abubuwan da aka lissafo cikin karatu game da sutura da kuma gittawa game da ita ya ce to mu mutanenmu da yake akwai gaggawa a lamarinmu to sai mutum in ya yi nufin giftawa ta gaban mai sallah kawai sai ya sanya wa mai sallar wani abu kamar jaka bayan nan kuma sai ya ɗauke ta kayarsa ya wuce wannan in mai sallar bai sanya sutura ba to ya matsayin yin hakan babu komai ai dama ba a ce ita sutura sai shi mai sallah da kansa ya saka ba kuma ba a ce tana bukatar niyyarsa ba wani abu ne da kawai bukata shi ne a same shi idan an same shi shikenan idan mai wucewa ya sanya ya wuce ya ɗauke to babu laifi shi dai bai yi laifi ba kuma bai wuce ta gaba mai sallah ba in wani mai wucewar ma ya zo ya sa wani abu ya wuce shi kenan babu wani abu a ciki amma dai za a so a ce mai sallar ko kuma duk wani wanda ya gan shi ya sa masa wani abu wanda yake permanent domin kai idan ka yi tunanin cewa ba kyau a wuce ka sanya wani abu to ba lallai ne waninka kuma ya yi tunanin hakan ɗin ba yawanci duk wanda kaga sai an sa wani abu ta gabansa an wuce to sai ka samu wanda zai wuce bai saka ba galibi hakan to kaga kai dai da kai hakan ɗin baka yi laifi ba ka kubuta a shari'a amma shi ɗin ba daidai ba ne ba kuma har ku ɗin idan kun san akwai abin da in kun saka kun sa permanent to abin da ya kamace ku kenan ko ku hakura da wucewa eh saboda annabi alayhi salatu wassalam cewa yace law ya'lamu al-marru bayna yaday al-musalli law ya'lamu al-marru bayna yaday al-musalli madha alayhi min al-ithm lakana an yakifa 40 khairul lahu min an yamurra bayna yadayhi a da a ce mai wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da yake kansa na zunubi lakana an ya kifa arba'ina khairan lahu da ya tsaya kwana arba'in a wajen ya fi masa alheri min an yamurra baina yadayhi a kan ya wuce ta gaban mai sallah wannan yace liman a matsayinsa idan sujadar rafkanuwa ta faru to akwai bukatar sanar da jama'a mamu cewar kaza ne ya faru cikin sallah to ban san me kake nufi da akwai bukatar ba kana nufin a cikin sallar ko kana nufin bayan an idar da sallar idan a cikin sallah ne ba zai yiwu ba ba zai yiwu ya ce da su kaza ya faru da mu ba idan bayan an idar da sallah ne a babi na ilmantarwa musamman ya ga rafkanuwa ce irin wacce ba su fahimce ta ba shi ya yi ta ya san ya yi ta kamar yadda wasu malamai suke ganin maimaita fatiha maimaita fatiha yana sabbaba sujadar rafkanuwa yana sanya sujada ba'adi kamar wanda ya kabbara zai yi sallar isha sai ya fara karatun fatiha a sirrance bai farga ba sai da ya gama ta sai kuma ya dawo ya sake yin ta a fili to tamkar yayi ƙari da haka wasu malamai suna ganin cewa zai yi ba'adi yayin da wasu suke ganin ya ɓata sallarsa inda gangan ne saboda wanda ya ruku'u biyu a cikin sallah da gangan ya ɓata sallarsa fatiha kuma da ruku'u matsayinsu ɗaya to irin wannan rafkanuwar kaga ai mamu ba za su san me ya faru ba inda ba su ji ya karanta fatihar ba sai ta filin kawai suka ji to rafkanuwar da mamu ba su fahimci menene ya faru ba babu laifi idan a yi da sallah dan liman ya tashi ya kare su da ilimi saboda ko haka zai samu wani a cikinsu wata rana amma rafkanwa galibi ana sanin ta faru in ta faru to da zaran an ga ta faru shikenan ba bukatar in dai ba ilmantarwa kake da nufi ba to ba bukatar kuma sai ka yi ta yi mutane bayanin cewa gashi gashi gashi sai idan akwai dalili Allah ya taimake mu wa alaikum salam na'am Wanda yake karatun Fatiha ya fara karantawa ya je wasu ayoyi sai ya tuna bayyanawa zai bayyanawa zai daga yadda yake ba baya zai koma ya sake ɗaukowa ba bayyanawa zai daga yadda yake ai ya karanta komawa karanta maimaici ne ya karanta don haka kawai bayyana zai daga yadda yake ko kuma ya fara karantawa ya je wata gaba sai ya tuna ashe koyewa zai kawai koyewa zai ba farko zai koma ba wannan shine abin da ya kamaci mai irin wannan matsala ba maimaitawa ake yi ba Allahu a'lam ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله